الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا لهدي ashirin da hudu ga watan sha'aban hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ci gaban karatu na tasrifi a wannan littafi mai albarka mai suna abniyatul af'al fi ilmin sarfi wallafar babban malami muhammad ibnu malik Allah ya ji kansa da rahama. Domin kwana a baiti na talatin da hudu. E, za mu tashi a baiti na talatin da, da uku ko? Da da biyar, talatin da biyar cikin babu abniyatul fi'ilil mazidi fihi. Uh, ibnu malik yake cewa tarmastu kaltabtu jalmattu wa galsama thum madilan masahran ma'at wa alan kasan tukhila wa alaw wa ta'a saujajat bai tsartu sambalazam laqad mumannata salqa wajtanib khalala ibn malik rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba ya shiga bayani akan abin da ya shafi wato ziyada ta ilhaki wadda muka ce galiban ba ana yin ta bane domin a samar da wata sabuwar ma'ana a asali kenan duk da zai iya yiwuwa wani zubin kuma a samu ƙarin ma'ana to uh, to shi ne yake kawo misalai na wasu auzanu wanda ya ambaci wazani talatin da hudu a baya wazani na gaba shi ne talatin da biyar to shi ne mala ya ce tarmastu sai fi'ilin tarmastu E, tarmasa kenan wannan ta'un cikon baiti ne kawai saboda baitin ya miƙe to shi ma tarmasa ala wazni taf'ala ala wazni taf'ala sai ya zamo kenan sulasi ne aka yi masa ziyada ta'un a farko tunda asalin tarmasa daga ramasa ne ramasa shai'a akan ce ramasa shai'a iza da fanahu wa akhfahu eh wato lokacin da ya rufe abu ko gawa ko ya ɓoye wani abu to akan ce tarmasa to akan ce tarmasar rajulu izas tatara wata gayyaba eh an harbin ko kuma an amrin muhimmin idan aka ce za a je yaƙi sai je ya ɓoye aka neme shi sama da ƙasa ba gan shi ba to sai a ce tarmasa eh sai a ce tarmasa ko to shi kuma tarmasa ɗin nan shi ma za mu gade a mulhaƙi ne da ruba'i wanda ya gabata kamar fa'alala tarmasa fa'alala taf'ala e, kamar zalzala ko? Mm. to sai kaltabtu kaltabtu shi ne na talatin da shida shi kuma daga kaltaba ne alawaza ne fa'atala shi kuma bi ziyadati ta'i shi ma an ƙara masa ta'un tsakanin ainul kalimati da lamul kalimati e, domin asalin kaltaba daga kalaba ne akan ce kalabar rajulu iza gadiba wasa fuha lokacin da mutum ya yi fushi ko ya yi wauta to sai a ce kalaba kalaba a asali kenan to amma aka karatawa aka ce kaltaba to akan ce kaltabar rajulu iza dahana lokacin da ya yi mudahana ya yi shigo shigo ba zurfi ya bayyana maka ai ba matsala to sai da ka shigo hannu sai ka gano ashe ya jefa ka rami to shi da sai a ce kaltaba alawa zane fa'atala to shi ma mulhaƙi ne tun da sulasi ne aka yi masa ziyada harafi ɗaya an yi ilhaƙin shi da ruba'i shi ma jalmata jalmatu kenan jalmata shi kuma wazaninsa shine na 37 fa'amala bi ziyadatul mimi bainal aini wal lami an ƙara masa mimin tsakanin ainun da lamun eh to kaga shi ma sulasi ne aka ƙara masa harafi ɗaya eh don a yi ilhaƙinsa shi ma dai da ruba'i kamar yadda ya gabata eh to asalin jalmata daga jalata ne akan ce jalatal jilda minash anishati eh ya cire fatan akuya mahauci ne ya feɗe ta kenan to akan ce jalmatar rajulu ra'asahu iza halaqahu lokacin da mutum ya yi talkwabo ya aske gashin kansa to sai a ce jalmata jalmata ra'asahu ya aske gashin kansa to sai wa galsama e galsama wazani na talatin da takwas ala wazani fa'alama bi ziyadatil mimi fi akhirih shi kuma an ƙara mimu a ƙarshensa tunda asalinsa fa'ala ne eh to shi galsama ɗin nan asalinsa a asalinsa daga galasa ne galasa eh akan ce a galasa galasa shata iza kafa a gal samataha wato lokacin da ya yanke mata naman wuya to haka ake faɗa to gal sama kenan to shine fa'alama ma'auninsa kenan shi ma sulasi ne ya samu ziyadan harafi ɗaya saboda haka ya zama mulhaƙi da ruba'i eh ana nufin ruba'i mujarradi eh to summa idilan masa sai wazani na talatin da tara idilan masa ala wazani if ammala if ammala bi ziyadati hamzatul wasli tare da ƙara hamzatul wasli a farkonsa والميم المشددة تاري دا قارة ميم كما مشددة سكانين عين دا لام إدلا مسا إدلا مسا إف أمالا إف أمالا إف أمالا domin asalin idillan masa shine dalasa akan ce dalasa shai a aikata mahu ya ɓoye abu kaza to shine sai a ce dalasa min tadlis to aka ce idilan masallailu ai duhu ya cakudu eh duhu ya tsananta duhun dare ya tsananta yawwa to shi kuma kaga sulasi ne sai ya samu ziyadan harafi nawa harafi biyu to shi kuma da a yi ilhaƙin sada ihiran jama'a tunin ma'auninsa guda da ihiran ma'at ihiran ma'at ihiran ma'ad dam'u akan ce ihiran ma'ad dam'u hawaye sun zuba iza sala bi sur'atin in suna zuba da gaggawa haka akan ce ihiran ma'ar rajulu fi sairihi iza asra'a ai yayi gaggawa a cikin tafiyansa to asalinsa daga hara'a ne hara'ad dama hara'ad damu iza sala sari'an eh ai jini ya gudana akan ce kuma hara'a ilaihi iza masha ilaihi bi tsirabin to ma'auninsa guda da idilan masa eh shi ma za mu ga cewa an yi masa ƙarin hamzatul wasli a farko ko sannan da mimun mushaddada shi ma dai mulhaki ne da ihiran jama ihiran jama to sai wa alan kasa wa alan kasa na arba'in kenan eh shi kuma wazaninsa if allasa if allasa ilan kasa bi ziyarata hamzatul wasl an ƙara masa hamzatul wasl a farkonsa kuma an ƙara nunin tsakanin ainun da lamun da sinun almuhumala a ƙarshensa eh kenan kaga shi ma sulasi ne aka ƙara masa nawa harafi nawa harafi eh aka ƙara masa nawa me asalinsa asluhu alaka mm, alaka kaga kenan an ƙara masa harufa guda uku eh shi ma dai mulhaki ne da ihran jama eh to ma'anarsa a akan ce ilan kasa sha'aru idza taraka malikasarati e, gashi ya ya ya cakudu ya turmu ya ya abin nan ya ya cushe wuri daya saboda yawansa e, in tukhila to wannan cikon baiti ne e, cikon baiti ne ma'ana duk waɗannan da suka gabata an zaɓe su e, wato auzanu ne da aka zaɓe su ba shi ma wai matsayin misali ba ne tunda kaga shi wazaninsa ifta'ala ne kamar itadala kuma ya riga ya gabata a baya to abinda kawai ya kawo shi saboda baitin ya kammala amma ma'anarsa shine in tukhila an zaɓi waɗannan auzan to sai wa Allah wata na arba'in da ɗaya e if awwala kenan shi kuma ya samu ziyadar hamzatul wasl a farko da wawan mushaddada tsakanin ainun da lamun e illawata ko asalinsa daga alata ne alata ba'irahu e ya hau dokinsa abin na raƙuminsa to akan ce ilawatal ba'ira iza ta'allaka bi uniqihi lokacin da ya makale ga wuyansa ya hau ya haushi ba tare da ragama ba to sai isau jaja isau jaja if aulala if aulala shine ma'aunin isau jaja shi kuma ya samu ziyadan hamzatul wasuli a farko da kuma wawun tsakanin ainun da lamun ta farko sannan ya samu ta da'ifin lam aga ya samu ziyadar abubuwa guda uku kenan dan asuluhu asaja eh asaja to akan ce a isau jaja ko alba'iru lokacin da ya yi ƙiba isau jajal ba'iru raƙumi ya yi ƙiba haka kuma akan ce isau jajal ba'iru iza a sara'a fi sairihi lokacin da yake gaggawa wajen tafiyarsa to dukkaninsu dai mulhaƙai ne da ihiran jama ihiran jama to sai bai bai ɗartu bai tsara ala wazani fayala na arba'in da uku kenan shi kuma ya samu ziyadar ya'un a tsakanin fa'ul kalima ko da ainul kalima tun da asalinsa baɓara baɓara an gane ko to akan ce bai tsarar rajulu dabbata a lokacin da wato ya mata magani eh lokacin da ya mata magani idan wani ciwo ya same ta a ƙafa ko wani ciwo da yake samun raƙumi a ƙafa to in ya mata magani to shine sai a ce bai tsarar rajulu a dabbata to shi ma kaga mulhaƙi ne da ruba'i bai tsara kamar fa'alala ne to sai sambala sambala alawaza ne fan'ala shi kuma ya samu ziyadar nunun tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima shi ma mulhaƙi ne da ruba'i mulhaƙi ne to akan ce sambalar zar'u shuka ta fidda zangarniya ko kuma ta yi tsiro don ana fada shi ma mulhaki ne da rubayi sai zamlaka zamlaka eh ala wazani fam'ala fam'ala shi ne wazaninsa akan ce zamlakal eh farasu ko eh iza alqama ahu inda dirab qabla al-ilaji kenan eh akan ce kuma zamlaqatil qadam lokacin da kafa ta zami eh zamlaqatil qadam to da ka ce zamlaqal ba'iru ko zamlaqal farasu eh shine ya je barbara sai ya fitar da mani kamin ma ya shigar da zakarinsa to shi ne ma'anar zablaka kenan ya an jingina shi ga alba'iru ko alfarasu ko alfahalu duk abu ɗaya ne to sai mala ya ce udu shi kuma shi ma mulhaƙi ne da ruba'i ba alala udumu manna eh to ka haɗa abin da za a ambata da abin da ya gabata sai ka haɗa su wuri ɗaya shi ne ta salƙa to shi ma ka haɗa shi da waɗancan auzanu da suka da suka gabata shi ne wazani na 46 e, ta salƙa ta fa'ala ta fa'ala tare da ziyadar ta'un a farko eh? tun da asuluhu eh? yawwa fa'ala salƙa fa'ala e to in ka ƙara ta'u ya zamo ta salƙa ya zamo ta fa'ala kenan e to ma'anar ta salƙa ne ma'anarsa ta salƙar rajulu e ma'ana waɗawi'i ne ga salƙa ko e salƙar rajula ya kayar da namiji ko mutum fata salƙa sai ko ya faɗi sai masa muɗawa ma'ana salƙahu fata salƙa salƙahu fata salƙa ma'ana salƙahu ya kayar da shi reran sun yi kokowa ya kayar da shi reran to sai mali ya ce wajitanib halala ine maka wasiya a ƙarshe bayan kawo muka waɗannan auzanu 46 a cikin wannan babi to waji ta ka nisanci halala kuskure ko na ƙasu ko tawaya duk abin da zai sa ka samu tawaya ka nisance shi a iliminka ne a rayuwanka ne a waɗannan ma auzan ne da na kawo ma to da an ce abu akwai tawaya ciki ko kuskure ko rauni to ka nisance shi domin zai kawo maka illa to wannan shine ƙarshen a wannan babi da yake magana akan afa'alu ko auzanu waɗanda suke mazidai tsakanin waɗanda an musu ziyada ta ilhaki da waɗanda aka yi musu ziyada ta ma'ana wanda ziyada ta ma'ana ita ce asali ita ce asali wanda shi aka fara gabatarwa a a baya ko eh tunan za a kwana an dawo sai a tashi fasulun fil mudari'i to yanzu za a koyar da kai yadda zaka mu'amalanci al-fi'lul mudari'u eh tunda mun ji cikin abin da ya gabata akwai sulasi akwai ruba'i sulasi mazidi da harafi ɗaya akwai mai ziyada harafi biyu akwai mai ziyada harafi uku ku saurara mana sannan akwai ruba'i mujarradi kuma shi ma akwai mazidi to duk abin da ya gabata ana maganar alfa'ilul madi ne yanzu kana buƙatar ka sanya za ka mu'amalance su a mudari eh to shi ma babe ne mai gashin kansa yana da ƙa'idodi hanyar da ka bi kan narko mudari'i a sulasi to ba daidai take da ta ruba'i ba to shine shi ma za a baka ka'idoji abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh